الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسأل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara jaddada godiyar ku ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya dade wannan yini mai tarin albarka yinin asabat wanda yau wata na musulunci watan sha'ban yana da kwanaki guda goma sha ɗaya hijira yau na da shekara 1444 yau kuma ya yi daidai da hudu ga watan uku miladiya 2023 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu na iya usunna da ke wannan unguwa ta bantali a nan fadar jihar gobe domin ci gaba da darki cikin littafin a kaɗa'ul musalli kusakuran masallata na alhafiz muhammad siddiq ilmishawi rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a dukkan mako da yi ne irin wannan idan masu bibiya ba su manta ba mali yana mana magana game da akaɗa'ul mu'azzini kusakuran masu kiran sallah a cikin wannan gaba muke wanda mali ya kama mana misalai wanda wa'ansu daga cikin masu kiran sallah ko ka ce musu ladanai suke afkawa cikinsu akwai musakuran da suke bata ma'ana ma gaba daya maimakon a yi kiran sallah a samu lada sai kuma a yi kiran sallah a samu zunubi domin dukkan abin da shari'a ta koyar har in kana son ka samu lada sai ka yi irin yadda shari'a ta koyar ba za ka yi yadda kake so ba ko yadda son zuciyarka ya raya ba a duk ayyuka na shari'a ba sa yiwa sai an samu wuta ba'a ta manzan Allah da magabata a kansu iya ɗaya daga cikin sharɗin da ake tsarin Allah zai karɓa aikin mutum amma matuƙar za a dinga yin daki da ka mutane suna abin da su ga dama da sunan addini to babu shakka za a waye gari gaban Allah mutum ya rasa komai cikin ayyukansa domin makasudin turo annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama domin ya koya wa mutane da za a bauta wa Allah wannan iya cikin dalilin da Allah ya turu shi ya zo ya gwada wa mutane yadda ake so a bauta wa Allah tun daga farko har ƙarshe wannan shi ne aikin da ya koma Allah ta'ala ya ƙara masa yarda da rahama a inda za mu tashi a yau insha Allah shi ne al'azanin sultani azanin aljiwu a shafi na talatin da biyar kuskure na biyu daga cikin kusakuran da ake samu a kiran sallah akwai wani kiran sallah da ake ce masa azanu sultani kiran sallah na manyan mutane ko azanu juk duk kusan ma'ana ɗaya ne haka aka lakaba masa shi wancan kiran sallah wanda malam ya ce cikinsa akwai kusakurai wanda shari'a ba ta yi da su ba da ƙarshe kuma an yi ƙoƙarin murƙushe wannan bidi'a domin bidi'a ce wanda ba a same ta a lokacin manzan Allah da magabata ba kuma Allah ya taimake mu ba ta yi tsawon kwana ba aka murƙushe ta amma da yake cewa wannan kiran sallah shine wa huwa an yaqumu mu'azzinani aw aksar min zalika bi'azanin fi sautin wahid a samu masu kiran sallah da yawa ba ɗaya ba biyu ba mutum biyar shida su zo su da kiran sallah a lokaci ɗaya kuma da sauti ɗaya wannan bidiyar an taɓa yin ta a doron ƙasar nan an bayyanta wata bidiyar wadata tana kawo ta ko zaman lafiya ko walwala da sauransu a zo a taru ladanai su taru a masallaci daya a kwalla kiran sallah da sauti daya kowa yana yin nasa a lokaci daya babu shakka wannan bidiya ce daga cikin bidiyoyin kiran sallah wanda manzon Allah da sahabbai da magabata na kwarai bai tabbata sun yi ta ba qala shaykhu ali mahfuz wa min al-bid'a al-shaykh ali mahfuz yake cewa yana daga cikin bid'a azanul jama'atul ma'rufa bil azani sultani aw azanul juq iya daga cikin bid'o'i a kiran sallah irin wannan kiran sallah da malamin siffanta mutane da yawa su haɗu suna kiran sallah da sauti ɗaya a lokaci ɗaya to wannan babu shakka bid'a ne fa innahu la khilaf fi annahu mazmum babu sabani cewa shi abin zargi ne a shari'a makruhun kuma abin kyama ne limafihi minar tarhi domin akwai lahadu a cikinsa akwai kusakurai da abubuwan da suke jirkita ma'ana wata ganni da rerawa na kamar waka wa ikiraju kalimatul azan fi auza'i al'arabiya da kuma fitar da kalmomin kiran sallah na larabci amma a mai da su sun fita daga cikin tsarin larabci a mai da su kamar da hausa ake ko da wani yare shi ne kalmatul azana an auta ihal arabiya a fitar da su daga irin tsarin da suke aluga larabci wa kaifiyatiha almashru'iyya da kuma yanda ake so a yi su a shari'ance bisuwarin qabiha a dinga yin su da wata fiska ko suffa mummuna taƙisha'ir min ha aljiludul hayya wanda dukkan wata zuciya rayayya wanda ta san wannan kalmomi na larabcin idan ta ji ana furta su da wannan yanayin to sai ta ji tsika jikin ta iya ta ji ko a yanzu kana cikin hafizan alkur'ani aka samu wani ya zo iya karanta alkur'ani iya bata iya samun kuskure to a jikinka za ka ke ji kamar ana tsabirinka an bayyanta to haka nan duk wanda ya san kalmomin larabci ya san larabci ya san ma'anonin kalimatul arabiya to idan ya ji ana irin wancan kiran sallah sai ya ji jikinsa kamar tsigarin sarki domin gunda ya kamata a yi kaza ba haka ake ba ga yi da siffar larabcin ake amma kuma ma'anonin sun juya daga ma'anonin larabci to wancan kiran sallah iya haifar da wannan matsala malik ce cewa wata ta'allam lahal arwahul qahira kuma rayuka tsarkakakku wanda suka wanda suka san ma'anonin kalmomin larabci to suna samun alami ciwo idan ana la'ani game da kalmomin da ake fartawa da ibada wa awwalu man ahadatha farkon wanda ya fara kirkiro wannan bid'a ta tara ladane kamar biyar suna kiran sallah a lokaci da murya daya shine Hisham bin Abdul Malik Hisham bin Abdul Malik shi ne fara kirkiro wannan bidiya wa kada amara hadratu sahibul jalala al-malik faruq al-awwal bi ibtali hadhihi hadha al-adab akwai wani wanda yake ce masa al-faruq al-awwal ya zo yana da lokacin abbasiyya ya cikin kulafa al-abbasiyya da ya zo Allah ya sa ya samu ɗarewa kan karigar mulkin musulmai idan balarabe ya ce sahibul jalala to kamar wanda yake da ƙarshen matsayi a ƙasar an gane ku kamar yanzu shugaban ƙasa shine mai wannan title to a lokacin shine shugaban ƙasar wannan go ko wanda yake da faɗa a ji a cikin rayuwar musulman duniya wanda yake ce masa faruqul awwal to Allah ya sa masanin addini da ya zo ya ga wannan bidiyar tana nema ta yaro sai tattauna da malaman addini cewa irin wannan abin da yake faruwa mai matsayi sashen ya suka ce ta wannan ba da wani matsayi a shirya bidi a ce kagaggiya kirkirariya amma an zara lawa biya mai su ba allah bai saukar wata hujja da ayyuka to sai sa karfin mulki da fawa sai aka hana wani gina sa ya sa malamin bisa amanar ilimi ya kawo ta amma a yanzu da wahala ka ji wani buhu ana yi ba zai yi ba kuma wannan iya cikin mahimmancin zaɓar shugaba mai ilimin addini ko a irin wani kowane irin mataki ne in dai iya da ilimin addini iya da son addini a ransa to wannan yana da cikin siffofi da suka dace da shugaba addini ya zamto iya da cewa cikin addini amma ba shugaban da yake ba abin da ya sani game da addini ba wannan dole in yi ga kuskure ba zai masan kuskuren bane ba ba da tana da wajen gyara ya sa wani malami Allah ta'ala ya kara masa lafiya yake cewa shi a fahimtarsa idan har mutum iya da addini idan har jarrabawa ta kai shi ya zo ya nemo ta kujera ta takarar siyasa ya shiga iya ganin shi a ra'ayinsa yi zai zama ya ce dalilinsa shi ne iya da ilimin addinin da yake ayyuka na ibada kuma suke yin dini ya ce ko ya cuce shi don an ce lahira za a sama abin da za a shi kuma gaskiya ba ne amma ka an ka an ka an ka zaɓi jahili ba wanda aikin na sama a duniya bai yi ba ballantana ya samu wani abin da zai tara in yaji lahira biya bai babu amma duk inda masanin addini ke duk tsiyarsa duk shegantakarsa zai yi sallah mai dama-dama zai yi azumi mai dama-dama zai yi aikin hajji mai dama-dama to wannan aikin kafa'an kowane musulmi ya san aikin lada ne kuma Allah baya zaluntar mutum cikin aikinsa na lada mai kyau ya hana shi ya ce wallahi ko don wannan dalilin ma to aka ce yoga masanin addini gano ungurmin jahili wallahi ba zai zabe shi ba ya ce je a yi babu a duniya da yamma kuma je lahira ma ba da aikin kuma ya gaban Allah kaga ya mun biya mun 20 kenan wannan istilahi ya sani Allah ta'ala ya samu da shi to saboda haka shugaba mai ilimin addini iya da muhimmanci gaskiya a kowane irin kaga shi wannan Faruqul Awwal da ya zo ya ji ba an san mutane suna irin wannan kiran sallah shi dai dai ki dalibin ilimi ne ya san addini ya san wannan bai zo ba lokacin da ake gwagwarmayar neman ilimin addini bai taɓa jin irin wannan abin a rubuce ba duk da haka sai yi amfani da wata dama wanda a galibiya shugabannin yau suka rasa shine shawara da ma'abutan ilimi kan ɓangaren an bayyanta duk abin da ya taso to daga cikin alamar shugabanci zai ci nasara to shugaba ya zaɓo masanan wannan ɓangare ya shawara da su ko akwai wata adawar siyasa tsakaninsu da su idan al'amari ne ya taso na ilimin na aka a musulunci to ya duba ya samu malamai masana na addini ya yi shawara da su ba shi fatawa shi kuma sai zo ya zartar da hukunci a kansa to duk shugaban da ya ci nasara irin wani hanyar amma ba yadda za a matsayin kare shugaba ce komai ka sani komai ke za ka yi magana komai ke za ka yi hukunci to za ka dinga balanda abubuwa ne domin kai wani bangare kadai Allah ya baka akwai bangarori da yawa da Allah bai baka su ba saboda ka shawara cikin al'amura na addini suna da muhimmanci yasa hatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake cewa shawiru fil amr manzon Allah ku shawara da kai da sahabbanka idan al'amari ya ci ku shawara ga abin da ya faru lokacin da ake kandaka gazwatu khandaq wanda yake ce masa ahzab an ce masa ahzab da mai rundunoni da yawa sun zo za su turmushe musulmai a gari madina taron taron me yake cewa taron dangi aka yi kafirai na kusa da na nesa duk sun taro sun taro sun zo za su murkushe manzon Allah da sahabbai yasa yake ce masa ahzab rundunoni sun taro akan musulmai sun kare to a lokacin manzon Allah suna cikin gari madina ake ta shawarwari ya za a za a fitar da ajiya tare su a za a zauna a gida ne ya za a yi ya za a yi to sai salmanu da faris ya ce ya rasu ni ina da shawara aka ce salmanu mai shawaran ka sai ce mu a garinmu idan har an zo irin wannan cin zalin za a zo don an fi yawa a zo har garinmu a mursuke mu to muna da wata dabara muna kewaye garinmu mu tona rami mu tone bayan garinmu da rami mu yi ganuwa ko mu tsaya akan ganuwar duk wanda ya shigo duk karfin sa kafin ya shiga rami ya fita mu gama da shi a ramu tun waka muke sai manzala shi a zuwa yi kaga tona gwalolo da aka zgewaye garin madina shawarar salman al-farisi ba wahayi ya kai ba a gani ce ko ba wahayi ba ne shawara ce ta salman al-farisi ko manzo Allah ya karba akwai wani yaki ma an fita to akwai ruwa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai sa ruwan a gaba runduna tana bayan ruwan sai wani sahabi ce ya rasulullah na inda muka tsaya wahayi ne Allah ne ce anan za mu tsaya ko dabarar yaki sai manzo Allah ya ce a'a ba wahayi ya kame ba ko dabarar yaki ce za mu tsaya shine da shawara sai ce mai shawara sai ce musawa na ruwan ya dawo bayan ya zama garkuwa duk tsiyarsu za su bukaci ruwa kuma za su kama na kai ruwan ya zama kamar wata kadaran mu tana bayan kuma haka manzon Allah ya shawara wannan bawon Allah haka aka yi ka ga ma'ana wa shawarun bil amr tana yi amma yanzu a galabiya shugabanni yanzu ba sa yi wani yasa da yawa zaka sun tabar gaza kuma daga baya warwaran abin yayi wa a lokacin ba sa shawara da masanan bangarori ku duba da yadda aka dinga tabar tabar gaza a sha'anin corona din kowa sai yi magana kuma alhali al'amari ne kawai da an bi tsarin mutu bangarori uku ne suke da alhakin magana tun da abin ya zo ya shafi sallah ya shafi jami'i to dole za a samu sana addini shi abin ya shafi bangaren lafiya to dole a nemo masana lafiya wanda suke zurfi a wannan ilimin na sanin annoba da tasirinta sannan na su shugabanci waɗannan kaɗai su za su solo da kes amma kowa ya sa baki sa abin ya dama ya damalmali a kan sama inda za a yi Allah ta'ala ya samu da shi to wancan alfarukul awwal da ya zo cikin mulkinsa da damarsa da Allah ya bashi sai yi ƙoƙarin murtsuwa murkushe wace bidiya wa kana fi kulli qasr min al-qusur al-malikiyya da ya kasance a kowane dogon gini a dogon gidan sarakai ko gidan masu mulki ya kuma arba'atu min al-mu'azzinin ma'a ya samu ladadai guda hudu su tashi a lokaci daya wa fi sautin wahid suna kira sallah da sauti ɗaya da murya ɗaya an gane ko لما لاحظ لما لاحظ جلالته في أثناء حضوره لتأدية صلاة الجمعة في الجامع الأزهر أن مؤذنا واحدا هو الذي يقوم بالأذان da shi wancan faruƙul awwal yazo sai tara makusantansa masana addini sai zartar da hukuncin cewa daga yau wannan juma'a duk wanda zai kira sallar juma'a a masallacin juma'a na al'azhar to a samu ladari guda daya wallazi yaqumul azan shine aka bashi dama a doka a shari'ance kira sallah kun a lokacin yayi amfani da damar ta mulki man ra'a munkaran falyughayyirhu bi yadihi wannan damar masu mulki ce fa in lam yastari bi lisani idan ana abu barna da hannu ba ta yi ba a sa baki wannan suka ce bagen malamai ne su ne za su ce Allah ya ce annabi ya ce idan anawa da baki bata yi masa nasiya kyamace abun a zuciya kuma wannan shine martabar imani na ƙarshe a bayyana da sai malik ke cewa sai sanya wannan doka fa sa'ala fi zalika hadda da sahibul fadila maulana al-akbar al-sheikh muhammad mustafa al-marabi daga cikin manya-manyan malamai a lokacin akwai sheikh muhammad mustafa al-marabi iya da rubuce-rubuce da yawa فقال فضيلته إن الأذان الآن لم يكن في حد رسول الله صلى الله عليه وسلم daga cikin fatawar da Mustapha al-Maradi ya ba wancan al-Faruq al-Awwal yake cewa wannan kiran sallar da ake ladanai hudu da sauti ɗaya to lokacin manzon Allah ba yi shi ba shine lam yakun fi ahli rasulillah sallallahu alaihi wasallam a take fa amara bi ibtali sai aka yi umarni a rubuce wannan kiran sallar a daina yin shi gaba كما أمر بأدب رفع الصوت وتسبيح في المسجد kamar yadda ya sa doka a dina daga sauti har in ba karatu ba ne ko da'awa ko a dinga tafi a buga hannu fil masjidi har dukuli salati a lokacin da mai mulki shigo cikin masallaci ihtiraman lil masjid domin a girma wannan masallacin wa nuzulan ala hukumi shar'iyyatul islamiyya kuma yin hakan kamar sakkowa ne daga hukuncin shari'ar musulunci ana fahimta da kuna cikin masallaci kawai idan mai mulki ya shigo sai a kama tafiya masallaci a kama hewa haka suke yi to shi wannan shugaban da yake iya da ilimin addini lokacin da ya hana wannan kiran sallah na ladanai hudu saduwa da kiran sallah to sai ya sa doka har cewa idan mai mulki ya shigo cikin masallaci a yi tafi an gane da kyau ko a yi hewa a ɗaga sautiwa da ya shigo a cikin masallaci ba to sai ce daga yau a daina wannan ya haramta wannan a lokaci kun ga amfanin zaɓen shugaban ilimin addini ke wannan kuma ya ciro min da allah ya shiga mai martaba sarkin dutse allah ya masa akwai lokacin da ake gasar ƙwar'ani gasar kafin arwai ta ƙasa a dutse da shi da yan uwansa sarakuna sun zo za su yi wanda ake wannan karatu sun zo daidai gun da za su shiga to akwai ɗan takarar da aka jawo wa karatu iyayi sai ji ɗan takarar yana karatu sai cewa sarakuna yan wasu mu da takar mu shiga filin da yanzu sai suka ce lafiya sai ce lafiya karu muna shiga yanzu hankalin mutane kanmu zai dawo da masu ihu da masu hayya hayya sai a manta karatun ƙur'anin da ake rubuta kaga za mu zamto an martaba mu an he an an mana hewa kai da mai karatun alkurani kaga wannan laifi ya ce amma mu tsaya iya kaiwa daidai gun da za a tsaye da shi to kara ƙara masa wani kamun sai mun je mun zauna wannan mai martaba ne wani Allah ya kan zara kaga amfanin ne irin addini bai damu a mai hewan nan ba a mai ihu ya shigo shi ba da wasu bane me ake abun karatun qur'ani yake kuma shigar su zai sa duk hankalin al'umma ya kan kansu a bar mai karatun ƙur'anin ba a sauraron shi sai ce in ya je gaba ku tsaye da shekara ƙara mai wani kamun sun yi gurma zuwa ya sa mai ilimin alini ko don ta wancan malamin nema in ya cuce ka aka je lahira a kawo ɗin za su ma abin da za a biya ka an bayyana haka ne ce cikin fatoyin za Allah ta ala ya mana rana to wannan shine amfanin zaɓar shugaba da ilimi da ya zo sai tadda bayan wancan kiran sallar da ake na mutane da ne hudu da murya daya kuma duk a lokacin mai sarautar da yiwu cikin masallaci sai an mai sai an yi tafi an yi hewa ya shigo sai cutu da yau a jaro ka a daina yi wani a daina yi haramun ne ya zarto ba girma masallaci kenan masallaci dakin allah ne wa annal masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahad sannan kuma sauka ne daga hukuncin shari'ar musulunci idan ka shigo masallacin duk girman ka sauka za ka yi allah ne mafi girma domin ibadar da masa da girman ka da matsayin ka duk ajiye shi ake sai ka da sannan ka ɗau girman ka da kayan ka amma duk wanda ya zo masallaci bawan allah ne kuma ya zo ne abin da zai masa zai tsirtar da shi a gobe da kiyama ya zo nema ba wata manufa a wannan a masallaci ba wannan ana fahimta saboda ka wajibi ne mu kiyaye wannan kun ga abin da manzon allah ya hana da kansa idan shugaba ya zo ko a tashi a mamaki manzon Allah da kansa ya hana wannan yace ya kusa bai duk lokacin da zo cikin kowa ya tashi kowa ya zauna a gunsa zan miƙa kowa hannu mu gaisa da zauna inda zan zauna amma yanzu wani shugaban ya zo kake tashi sai ce ka wulakanta shi sai ce ka masa girman kai kuma haka bane a shari'a ba wanda zai zo gudan ya zo ka tashi babu wani yanzu wannan har wani asu malaman addini ma na musu kuma sun yi su yi magana a daina domin girman suke so ko jin daɗin wannan suke wannan haramun ne kana'an akwai malam idris abdul aziz bauchi allah ya ƙara mai lafiya wata rana a karatun sun kita sun je fadar mai martaba sarki musulmi sai wata ta'aziyar mutuwa suka yi suka je fadar suka ce sun zo su gaida mai martaba aka ce bai fito suka ɗan zauna da suka zauna sai can ya fito sai kowa na cikin wannan fadar ya tashi su kuma suka ƙi tashi suka zauna ya ce a lokacin sai ga sarki musulmi kamar yi ransa ya barci bai ji daɗi ba iya zama a kan kujera ana gaiso ana gaiso aka zo kansu ya ce mai martaba kaga ka shigo cikin fada ba mu tashi ba wallahi tallahi ba wani abu girman kai bane ba rena ka muka yi ba manzon Allah ne ya ce duk shugaban da ya zo cikin garko ya tashi kaga da fadar manzon Allah da fadar ka ai fadar manzon Allah da bi kun san dan take ne a haka ne mana wallahi abin da ya fada masa kenan yace wallahi manzon Allah ne ya hana mu kuma da da musaka ji dadi kwara mi wa manzon Allah biyayya wannan shi yace manzon Allah ne fada ce wallahi manzon Allah ne fada ce ga hadisi kuma ga littafi yace bai ba bai ma ta sani ba ya ce kun ga zuwan su zama da awa bai sani ba shi ya ce daga yau ka sani manzan Allah ya hana duk girman ka ka zo kukar a tashi abin ta kai ci za ga wasu malaman addini yi musu ake amma ba sa magana yi musu ake ba daidai ba ne za a yi wa za a yi taken najeriya kowa ya tashi kai ma ka zo kowa ya tashi mai bambancin wani taken najeriya ita ma girma wannan tutar ake da dokunan da shahu ko to tashin mai amfaninsa ba shi da wani amfani yahudanci ne kawai kuma karewa ma mazan Allah ya hana ya ce duk girman ka an ka zo ka kowa ya tashi kowa ya zama sa inda yake an fahimci wannan to kaga wannan sai da ilimin addini yake rawar da wannan matsalolin amma lalle masu son girma kam da sanin barin kasa ba za su ji daɗin wannan ba kuskure na uku daga cikin kusakuran kiran sallah ziyadatu sayyidina inda tashawwud ƙarin kalmar sayyidina wajen ashhadu Allah ilaha illallah ashhadu Allah ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah wa an suna cewa ashhadu anna sayyidina muhammadar rasulullah amma inda to ƙarin sayyidina ɗin a kiran sallah ma da ya ce kuskure kai ba ma a kiran sallah ba ta asalatul ibrahimiyya ma ba kalmar da ta zo da lafazin sayyidina a cikinsa an bayyana salatul ibrahimiya ya zo da siga ta kai bakwai zuwa takwas amma ba siga da ta zo da kalmar sayyidina allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali wa babu sayyidina duka an bai jana haka nan a kiran sallah ƙara sayyidina kuskure ne bai zo a rubuce ba malai ce za ba ka tsiru min amatil mu'azzini ila ziyadatu sayyidina da yawa daga cikin ladanai masu kiran sallah sun tafi akan ƙarin kalmar sayyidina inda tashahhud a lokacin da suke karanta ashhadu anna muhammadar rasulullah fa yaqulun zaka ji wasu ladanan suna cewa ashhadu anna sayyidina muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam mun shaida cewa shugaban mu sayyidina ne shugaba ai shugaban mu annabi muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kalmar a ma'ana ba ta da matsala amma ba ta zuwa rubuce ba kuma shi mazan Allah bai furta da ita ba a lokacin da aka tambaye ya zawo ma salati sai ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad haka ya fada bai ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bai bala ba an fahimta wa hiya ziyadatu mubtadi'a ma da ce wannan ƙari ce ta bid'a ma anzalallahu biha min sultan Allah bai saukar da wata hujja da amare ta ba wa mukhalafa lil ma'thur as-sahih kuma sabawa ne da abin da yazo na nassi ingantacce duk duk duk san burgewar ka to addini baya san burgewa waye kifa inda amri wa nahayi ya addini wani kalkalan ka ba zai shiga cikin addini ba ka tsaya inda aka ce ka yi kuma ka tsayi inda aka ce ka da wani shi ne ƙa'idar addini ƙalal ashakiri imamu shakiri yake cewa summa ilam sannan kai mai sauraro ka sani anna min albid'a iya daga cikin bid'a wal jahala da jahilci ziyadatu lafzu sayyidina wa habibina arin shugaban masoyinmu shine ma'anar sayyidina wa habibina fi tashahhudai al-azan wal iqama a lokacin da ake cewa ashhadu anna muhammadar rasulullah a kiran sallah da iqama idan an ƙara lafazin sayyidina wa habibina malam shakiri ya ce wannan bid'a ne da jahilci manzon Allah bai yi kuma sahabbai ba su yi ba amma inda Allah ya sa an gane kuskure da hudu a cikin kusakuran da ake samu wajen kiran sallah isqaqul ha min as-salati wal ha minal falah wannan ladane da yawa suna yi har namun ahalin suna ɗin isqatul ha minas salat idan an zo faɗar wajen hayya ala sala akwai wata ha'un a ƙarshen kalmar da ake jefar da ita ba a mai da ita to jefar da wannan ha'un ɗin kuskure hayya ala falah akwai ha da ake kare kalmar da ita to wa'ansu daga ladanai ba sa kare kalmar da wannan harafin shi ma wannan kuskure an fahimta ga misali da malai kawo Allah wa huwa ma nasma'uhu min ba'd al-mu'azzinin shine abin da muke ji da kunnuwanmu daga wa'ansu waɗansu daga cikin ladanai fa yaquluna suna cewa hayya 'ala salah sala kuna je to ba sala ake cewa ba hayya ala sala sala akwai wani dan nishi da ake karewa da shi amma sala bakin arifare a buɗe ne sala sala to wani ne haɗin da ba tsayawa kanta idan ka ce hayya ala sala to ka tauye wani harafi ya kira sallar gaba gaba shi ba kuma sala daban sala daban idan an fassara ma sala za ka yi mamaki sai sila naran za ta lahari ko za a ƙona shi da wuta wutar jihannan salatin kamar tsundima mutum a cikin ya ƙonu da wutar kuma sala bilha a ƙarshen kalmar tana da fin sallah da ake kira a zo a yi sallah shi yasa sanin fassarar kiran sallah iya da muhimmanci ba wai kana jin lafazin ba kana jin rerawa a a rerawar da ake faɗa mai ma'ana wannan iya da muhimmanci ko da abun ba mai kiran sallah bane in dai kai musulmi ne to ka san ma'anonin da suke cikin kiran sallah abu ne mai kyau idan an ce hayya ala salah hayya ala salah ku taho zuwa ga sallah hayya shine ku taho ila as-salah ku zo zuwa ga sallah ku taho zuwa ga sallah amma ka ce hayya ala sala to ba sallah kake bi ba ku taho zuwa alalla sau da wani zo ba wanda zai zo amma hayya ala sala ka kare kalmar da ha'u sakat ake ce mata ha'u sakat kusan su larabawa la taqifu ala al-mutaharrik wala tabtada bis-sakin wannan dokar larabci ce larabawa ba sa tsayawa akan harafi mai magana kuma ba sa fara magana da harafi saki ne ɗaurari ba tsaye wannan ka'ida su ce amma asalin karmar hayya ala salati ne hayya ala salati to a ka'ida su ba a tsayawa akan harafi mai harka dole sai an mai da mai sukuni yasa duk ayoyin qur'ani ko da kuna ji ana jawa yan musabaka za ce madul ami sukun kamar a ce alhamdulillahi rabbil alamin ai rabbil alamin ne amma ba za a ce alhamdulillahi rabbil alamin ba za a faɗa ba sai dai rabbil alamin sai ya ce wannan me hukuncin tsayawa akan nun sai ka ce madul ali sukun tsayi wacce ta sa aka mata sukunin an bayyanta to ka'idar larabci ba a tsayawa akan mutaharriki ba za ka ce hayya ala salati kuskure ne a larabci wannan ana ganewa hayya ala salati ne to ti din ba za ka faɗe ta ba sai a mata sukun a mai da ita ha'u saka ha'un din da ake tsayuwa a kanta ha'un mai shuru silent ha ba mai magana ba an fahimta to wannan shine dokar ita ma hayya ala falah kwataho zuwa ga tsira shine falah al-falah al-fawz kwataho zuwa ga tsira zuwa ga babban rabu amma an kace fala to jeji kenan gunda ba komai shararren hufe tan shine fala to fili ke zuwa ko neman rabota ne zuwa neman rabota ake zuwa hayya alal falah to sai an kare kalmar daha ha'ul ɗin kuma ba za ta fito fili ba dole sukun za a mata kuma a kanta za a tsaya amma an kace hayya alal fala to ka ce ku zo mu taro a fili filin da ba komai mu kuma zo muke mu zo mu samu rahmar Allah da jinnan Allah yasa kiran sallah yana shan wahala ya yawa wallahi wani kiran sallar da yin sa da larabci da Hausa duk ɗaya ne domin kalmomin duka in an fassara masu da larabcin sabon Allah kake kuma Allah bai yarda da shi shi addinin musulunci ba gado ake yi addinin musulunci ba ƙabilanci ake a ƙasa zai yi mu misali ladanin manzan Allah babban ladanin duniya ine bilal bin rawa bakin fata ne ba balarabe ba mutumin habasha ne mutumin ethiopia ne musulunci ne kai ya musulunta abu manzan Allah da manzan Allah ya ji iya da murya sai ce to kai ne zaka kira sallah ga larabawa nan usul quraishawa amma manzan Allah bai ba su da babu shiriya da amma yinda wa alaikum salam eh ko gidansa kwarai da gaske kwarai da gaske sosai sosai sosai mutumin wannan kasar ya yi gudun hijira ya tafi har zuwa ga manzan Allah ya same shi a madina musulunta kai tun a garin makama tun makama a hijira ya yi musulunta shi ne ladani har manzan Allah ya koma ga Allah shi ne mai mikira sana ya nema masa mataimaki abdullahi bin umar maktum ko makaho ne mataimakin bilal makaho ne an fahimta manzan Allah ya fita ya taɓa bashi tsaron madina ma iya makaho sun tafiya yi ya ce to kai kai ne shugaban kasar madina kai manzan Allah ba shi da kabilan shi ba kai la haula wala quwwata illa billah makawo ne amma ya bar mai garin madina a hannunsa domin ya ga mai amana ne ya ga mutumin kirki ne ya ga mai addini shi manzon Allah in dai kana so ku shirya da shi to ya tabbatar kai mai addini shi ne akwai wani bawan Allah ko shan giya yake ya sha giya a zo a mai bulala a sake shi ya sha giya a zo a mai bulala wata ran sai Umar yake ce to manzon Allah wannan akai shi ma ya sha giya ya dawo an mai bulala ya dawo wajen sau biyar sai ke cewa a a hibbu Allah wa rasulahu ba za mu kai shi ba iya san Allah iya san Allah ya sa abu da shi akwai lokacin da ake yaki to ya sha giya lokacin da aka mai bulala sai manzo ya ce a je a kulle shi a gane ko da aka kulle shi sai ya ji labarin yaki ya rinca sai je samu mai gadin gidan da aka kulle shi ya ce don allah ina son kamun alfarma ya ce mai alfarma da zan ya ce ka buɗe ne na fita amma wallahi na malaka wurin zan dawo kun san kafin ka samu mutane masu gaskiyar larabawa zaka ne tun da kuma har yanzu duk da duniyar ta lalace yanzu da yawa amma har yanzu suna da gaskiya manzan allah ne ba za a yi abu masallaci ya ce waye wannan abin ni ne ne manzan allah amma yanzu ba waye yi shiru za ka ce waye yi abu kaza shiru amma wallahi tun da larabawa haka su waye yi abu kaza a bayana sai ce ni ne manzan Allah in daidai ne a tabbatar masa in kuskure ne a gyara masa haka suke yi amma mu yanzu ba mai iya wannan to da ainihin a magana mai muke ma? mai gadi yau yawa abdullahi bin daɗi da ke sauci da mai gadi ya ce za ka dawo ya ce wallahi zan dau ya ci shikin sai ya bude shi ya fita ya ɗau takwamin sa ya je iya ta yaƙi manzan allah ya kalle shi shi kuma ya san ya bar shi an kulle shi ya ci wancan kamar wane amma kuma wane ne nasa an tsare shi baya ai ya yaƙi ya yi abin da zai yi da ya yaƙi ya lafa sun ci nasara kawai sai ya dawo ya ce na dawo buɗe da shiga ya buɗe shiga ya kulle shi an zo ana mai da magana ni wani sake shi ni kamar wani na gani shi ba wani ce ni ma kamar wani na gani sai maza na ce kuma wani na bar shi ba an kulle shi ba ba ce da ba ya fito ba sai aka kira wani mai gadin gidan nan sai aka ce to ya aka yi sai ce wallahi alƙawari ya mai ce ya gano ci a yakin kuma gashi a daure saboda haka shi ne ce nan bayan alfarma na ta in ya ji zai dawo kuma ya dawo sai maza na ce a fito da shi da aka fito da aka ce an yabe ma haka mazan Allah yake ba shi da ƙabilanci ba da salafi idan muna so rayuwar mu ta gyaru ta ɗan gyaru kaɗan sai mun damuna irin gudanar da irin wannan lagada kan lakon fihi uswatun hasana uswatun hasana yasa rayuwar mazan Allah gaba ɗaya abin koyi ce dukkan ta abin koyi ce zamansa da iyalinsa zamansa da sahabbansa a gida ne a yaƙi ne lokacin talauci ne lokacin wadata ne duk rayuwarsa abin koyi ce ba wata rayuwa ta manzan Allah da zaka ajiye ta ba kai koyi da ita yasa Allah ya dunkule magana ya ce wa in tutiquhu tahtadu in dai kun yi wa manzan Allah da akwai shi shiriyar ka shine yi wa manzan Allah da shine sharadin in ashardiya shi in tutiquhu jawabu shardi ne tahtadu in dai kun yi wa manzan Allah da tabbas kun shirya in kuma kun kaucewa ɗa'a gare shi ba za ku shirya ba sai dai kama da make-make an fahimta to hayya alal hayya alal falah hayya alal falah ko taho zuwa ga babbar to idan aka ce fala to ku taho zuwa ga zuwa ga fili wanda babu komai shine dunal ha muhayya alal fala fala dunal ha wannan kusa kurai ne wanda da yawa daga cikin masu kiran sallah suna afka wannan kuma wajibi ne su gyara malai ce cewa qala ibnu zaruk wa minna isqatulaha daga cikin kusa kurai kiran sallah akwai jefar da ha'un min as-salah ta farko kenan hayya ala as-salah ko zuwa ga sallah sai a ce hayya ala as-salah ba ce salah ba wakazalika isqatul ha haka nan ajiye ko jefar da ha'ul afala babban rabo wa ma yad'uhum li hadha ila al-jah malice ba abin da yasa suke wannan ihe jahilci haka ne mana sallah babban rabo to baka san ma me ake ya ake rubuta alfala da larabci ba baka san inda ake rubuta as-salah da larabci ba kaga in ka zo wajen furtawar ba za ka iya furta su daidai ba domin baka san su a rubuce ba yasa iyayenmu da kakanninmu malaman tsangaya Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ji kansu da rahama waɗanda suka mutu duk abin da ka haddace to zaka iya rubuta shi tilawan ka izu 60 a kanka zaka iya rubuta izu 60 a allo ko a takarda da ka yasa hadda take zama sai dai a tona rami abin da ya karita ba za ta zube ba an ce man kataba qarra duk abin da ka rubuta shi ya fi tabbatuwa wallahi ka samu mahaddacin ƙur'ani da ya haddace da allo ko tilawa yake ko ƙur'ani ya buɗe yake karantawa in dai ya taɓa rubuta kalmar an mai gyara a kan ta sama da shekara 20 wallahi zo masa ya tuna wallahi sai ya tuna ya ce wata ran allo na taɓa rubuta wanda mun an gyara min jijira wallahi ba zai manta ba domin aka duk abin da ka haddace shine ya fi zama wa amma abin da biye ne za ka samu wani mahallacin ƙura'anin a yanzu amma ko fatiya ba zai iya rubuta mai ita a cewa na ka hallace ƙura'ani ko ina za a ja mai karanta duka daidai to amma rubuta min fatiya samu takarda rubuta min da kawo lafi zai iya wani iya cikin babban bambancin karatun allo na tsangaya da karatun islamiyya wanda shi ne gaskiyar magana sosai ba duk wanda yau na karatun haka ne za a dinga saka kana rubutu kamar alkamis da juma'a wani dama rana ce ta rubuce-rubuce a dinga rubuta abin da ka haddace domin ya fi zama wannan wani method ne mai kyau duk abin da ka ko da a jarabawa ne za a yi muna karatu a manyan makarantu in wani course ya baka wahala sai ka yi wa kanka da kanka tambaya ka ba kanka amsa ka zo ka samu exercise ka kusan cika hidin rubutu to idan ka yi sa'a wannan tambayar ka zo tuji za ka yi kamar an baka abinci da ruwan sanyi a gefen ka domin kayi rahazar ɗinsa a yi kawo rubuta shi to rubutar ba zai ba wahala ba ya sa kwatanta rubutu ga ɗalibanmu na ilimi iya da iya da kyau za ka furta karma amma ba ka santa a rubuce ba wannan matsala ce matsala ce mai girma a cikin sha'anin arabiya an fahimci wannan to malai ce ba abin da ya jawo su wajen irin wannan bayanan illar jiha sun ta yin kuskure na biyar a kuskuren da ake samu cikin irin sallah tarku al-istidara fi hayya alatai idan an zo don hayya alal sala guda biyu ko hayya alal fala to manzon Allah ya koyar dan juya kai yaminan wa shimala ine istida lokacin da bilal yake haka manzon Allah ya koyar masa lokacin da hayya alal sala zai dan waiwaya dama dai hayya alal sala zai waiwaya hagu hayya alal fala zai dan waiwaya dama haka hayya alal falah zai dan waiwaya abu haka ake kine istidara fi hayya alatai amma yanzu ga ni ladane sama da goma ba sa yi ya sa su biya safika a gaba kawai haka za ka yi amma ta duriya mina wacce malam bai sani ba tunda ba a karance ba an bayyana sai malam yake cewa kadal muazzinun an yatbiqu yujma'u ala tariki hadhihi sunna malin yake cewa sun kusa taladanan sun kusa yawancin su yayi yawa su dabbaka su hadu akan barin wannan sunnar da manzon Allah ya koyar ta juyawa dama da hagu kuma juyar ba duk jikinka zaka juya ba akan ka kawai bangare haka kanka haka kanka haka ba wai jikinka ba ka juya gaba ɗaya mala yake cewa in ma jahalar biha ko dai jahilci wa in ma ta'awilan ko tawili ko san tawili me yake nufi da tawili e tawili iya zuwa da fassara kuma iya zuwa da iya zuwa da ma'anar juya ma'ana kamar misali da ce yanzu na tafi zan je na dawo an bayyanta wani in ya zo in zai yi tawilin magana ce ya tafi ba sama lokacin da zai dawo sai ya sako wata kalma da asali ba ta cikin magana a lafazin zai fahimta ta wannan iya ɗaukar ma'anar tawili akwai tawilin mazamu akwai tawilin mahamud akwai tawili abin zargi wanda za a hawala ma'ana don son zuciya to mala ya ce ko tawili tawili shi ne wa'an suna cewa a lokacin ba lafi ga idan an zo wajen hayya alasara za a waiwaya yan nan bangaren su ji idan an sake yi za a karkata yan nan bangaren su ji to amma yanzu an samu abin magana saboda haka wannan ba sai an yi ba kaga wannan tawili kenan wannan shine tawili kenan bi anna al-qasd min iltifat yaminan wa shimalan li tabligh malice manufar juyawa dama da hagu yayin da ladan ya zo wannan kalmar a kiran sallah domin ya isar da sakon shine li tabligh wala da'iya li zalika malice wa azuma tawili suna cewa a yanzu babu bukata a yi wannan nazaran li wujudi mukabbiratu sawt domin yanzu an samu abin da daga sauti wannan juyawar dama don ya isa to yanzu an samu abin da daga sauti a fatar ba da ba bukata a kansa to sai malik ya cewa haza kabqun wala dalila alai wannan tawilin ba da dalili kuma kuskure ne ba daidai bane wa rubbama takunu hunaka illa ukra akwai yiwuwar za a samu wata matsala daban aw amran khafiyan ala zama zai a samu wani umarni wanda za a koye a ki tabbatar da shi shine umarnin da manzon Allah wajen karkatawa dama da gwan gidansa wa sabbata al-istidara an abi juhayfa radiyallahu anhu yace wannan karkatawa bangaren dama da hagu ga mai kiran sallah idan yazo wajen hayya ala salah hayya ala fala yace akwai hadisi daga abi juhayfa Allah ya kare yadda da shi kale yake cewa ataitu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bi makkah mun zo mun samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a garin makkah wa huwa fi qubba humra iya wani dan daki ko yar wata hijifa ja suna yin qubba kamar irin tantuna da ake a Madina ma Amina wanda za a shiga a kwana a wuce din nan to manzo Allah iya yin wannan a al'adance Larabawa suna yi to irin wannan amma da ja aka kewaye ta jan fenti ko jan labuli an gane ko min adam ai jild an mike daga fata ne shine adam alal jild daga fatar ragumi ko fatar abu aka fitar aka yi wannan daki fakaranta bilalan radiyallahu anhu sai bilal ya fito fa'azzana sai kiran sallah suna tare da manzala sai fito sai kiran sallah fa kuntu atattabi'a famu sai shi abdullahi abiju haifa yake cewa sai nake bin manzon bilal iya kiran sallah ina bin sa in ya fada ina bin sa an gane ko ha huna wa ha huna abin da ya fada ni ba sai da maimaita wafi ruwayatin a wata ruwayar ra'aitu bilalan yace na ga bilal kharaja ila al-abdah al-abdah isu makan sunan gune ya je gunda yace ce masa abdah fa azzana sai ya kira sallah falamma balaga a lokacin da ya zo gun hayya ala salah hayya ala al-falah lawa unquhu yaminan wa shimalan yace sai na ga bilal iya karkata wuyarsa bangaren dama da bangaren hagu unqu shine wuya lawa unkuhu sai ke dan karkatar da wuyan sai minan wa shimalan a daidai kalmar hayya ala sala da hayya ala fala a kiran sallah amma walam yastadir bai juya ba bai juye jikinsa gaba ɗaya ba tahawila sadr wal wajh bai juye kirjinsa ba iya juyar ko fiskarsa da wuyansa an fahimta a gaban manzon Allah aka yi wannan kuma ya tabbatar qala ibn hajar ibn hajar al-asqalani yace cewa wa hadha fihi taqayyid lil-iltifat bil adhan wannan an kayyade shine taqayyid an ƙayyade juyawar shine wuya ne zai juya wuya da fiska ba gangar jiki ba fil azana kiran sallah wa anna muhallahu inda hayya alatai kuma abun da ake yin sabon hayya alatai ne hayya ala salah hayya ala fal ana ake juyawar ba ko ina ba ana fahimta wa fihi dalilun ala anna al-iltifat yakunu bil ra's duna sadr anan zamu fahimci cewa juyawa da ake iyakan ne yake juyawa amma banda kirji banda gangar jiki wa amma tahwilu sadr amma lada ne juya har kirjinsa gaba daya to fala asal lahu fi sunna wannan bai da asali a sunna wannan bid'a ce yasa yasa addini baya san kari baya san wai kifari da amri wani hali in baka yin ba laifi ne idan kai kuma ka wuce gona da iri na malafi ne ba duk gangar jiki yake juya ba iyakan za a juya ne za a juya amma kana tsaya inda kai an fahimci wannan shine a amma tahawilus sadr fala asal lahu fi sunna wa ila zalika zaba ibnu khuzaima a wannan maganar malik ibnu khuzaima ya tafi fi sahihihi wa bawwaba lahu baban har babi guda ya ibnu khuzaima a littafinsa qala ibnu hajar malik ibn hajar al-asqalani Allah ya masa rahama yake cewa wa yunkuril jam bi anna man asbata li istidara ala istidarati ar-ra'si wa man nafaha ala istidarati al-jasad kullu yace to zai iya daukan ma'ana guda biyu idan wani yace ba istidara a kiran sallah ba juyawa to abin da yake nufi ba juya gangar jiki gaba daya idan wani ce akwai istidara ya tabbatar to iya nufin iya kai da fiska za su juya amma banda gangar jiki kun fahimci maganar wannan wani zaurancen magana ne na malamai idan ya ce ai laisa li istidaratu ahina almu'azzin yu'azzinu li salat babu juyawa idan mai kiran sallah yake kiran sallah a daidai hayya ala salat daidai ya fada zai iya tawi da ce ai ba zai juyo jikinsa gaba ɗaya ba haka ne idan wani kuma ce asibata akwai akwai akwai juyawa sai ce ai juya fiska da wuya kawai amma ban da gangan jiki ina fata kun fahimta gangan jiki ba a juya ba da asali amma iya wuya da fiska wani ya samu asali Allah ya sa an gani malik ke cewa wa amma qala imam ahmad bin hanbal malik imam ahmad bin hanbal yake cewa iza azzana a jara wajen idan mai kiran sallah zai kiran sallah to in yi zojen hayya ala sala hayya ala fala ya juya fiskarsa da wuyansa amma wala yudbiru badnahu jikinsa ba zai juya ba an gane ko ya juya iya ina wuya da fiska amma gangan jiki ba zai juya wani iya cikin ka'idojin kiran sallah Allah ta'ala ya samu dace wannan abu ne wanda rahin su ga kiran sallah matsala ne a fiska ta ilimi an gane ku in kun gana jarin ku baya yi to ku zauna da shi ku koyar da shi ko ku nusar da shi inda zai je koya domin ta ibada ba a gina ta da jahilci duk ibadar da ake da jahilci ba ta da matsayi a Allah a ba su shawara su yi har ma in zai yiwu in zai yiwu kamar ƙungiyoyin addini abin zai fi sauƙi a gunsu wai Allah suna yi ko ba mu sani ba su dinga shirya bita tana da ni a shirya musu bitar kwana biyu ne asabar da lahadi a samu wa'ansu wanda suka karanci abin a karanci a zo a yi practically su gani wani abu ne mai kyau a shirya wannan a musu abinci mai kyau da nama da da five alive da ɗan abin da za su alifin su kuma gida haka ake yi mana haka ne za su iya sosai amma ku tara su ku ba su kunu ya za ci amma wani ya kuya wallahi ba zai aiwatar ba kuna fahimtar wannan addinin musulunci ba da wasa ake yi zama wallahi ba da wasa ake yi zama saboda ka wajibi ne da ladanai da limamai ina ba da shawara kungiyoyin addini da ɗaiɗe kun masu wadata su dinga kiran masana ana kiran su ana musu bita don domin wani abin dan karatun nan cikin masallaci ba zai sa a daidaita amma abinda za a yi bita a kansa a shiga aji akwai a zana a allo a gwada a gani to wannan zai fi sauƙin goge kusakurai amma yanzu duk ciwari muke karantawa gashi nan ba a yi yanzu kake ɗauko wani kace abin da mun karanta ya tadabikin sa ba zai yi mun karanta mun fasara kuma duk an gane to amma ita tadabikin sa a yanzu ana tun daga farkon karatun kusakware mun karanta kusakware mun zo kallace da zamu tsaya kai duk kusakware ne kiran sallah kuma duk muna yi hanyar warware wannan kusakuran shirye bita a shawarce yadda muke shiryawa kanmu da kanmu bita ni a fahimta ta da ka kashe kuɗi ka tafi aikin haji baka iya sallah da kiran sallah ba ƙwara kashe kuɗi akwai wannan domin za ka mutu in Allah bai baka iko ban ka je maka Allah ba zai tambaye in baka je maka ba Allah ba zai tambaye ka amma wallahi tallahi na ƙara na ce wallahi tallahi duk mutumin da ya je a wajen Allah bai iya karatun Qur'ani ba bai iya sallah ba bai iya kiran sallah ba wallahi ba ta masa da kyau ba a matsayin ka na musulmi dole ka iya kiran sallah ko da kai ba ladani bane domin manzon Allah ya ce ko kai kadai za ka yi sallah a jiki kiran sallah ku biyu ne ko uku in dai sallah za ku yi wajibi ne ku kira sallah ko ba a masallaci bane kaga ashe koyon kiran sallah gunka wajibi ne iya karatun fatiha da sauran surori a sallah wajibi ne iya sallah wajibi ne wannan ko kuɗi za ka kashe ka kashe ka koya don in ka je lahira baka iya wannan ba wallahi ba za ta makyau ba wannan ita ce amana magana ta gaskiya ke Allah ba ruwansa da siffarka ba ruwansa da yaranka ba ruwansa da girmanka ya fi ka girma ai shi Allah yawa ya fi ka girma kuma kai ma ka sani kuma shine yace kai in kai ki ko za faru da shi Allah ya samu da shi za mu tsaya ne insha Allah bayan kuma da dai Allah ba mu nadarsa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yi mana wannan kuma na manta shine darasin mu na 19 a wannan littafi insha Allah Allah ta'ala ya taimake mu ya yi mana albarka ya samu ya lafiya mu gama lafiya duk abinda muka sa a gaba na alkhairi Allah ka cimma mana shi da abin da ya so mu na shari Allah ta'ala ka dauke mu da kansa Allah ta'ala ka ba mu ikon gane gaskiya ka ba mu ikon binta Allah ka ba mu ikon gane karya ka ba mu ikon guje mata ya rabbal alamin Allah ta'ala mun roƙon ka ba mu lafiya ka ba mu zaman lafiya Allah ka jika mahaifan mu Allah ta'ala ka shirye da mu da zuriyar mu Allah ka dora mu a tafarki madaidaici Allah ka dora mu a tafarki madaidaici Allah ka dora mu a tafarki madaidaici Allah muna roƙon ka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsarin ka daga sharrin duniya da lahira Allah dukkan bukatun mu na alkhairi Allah ka biya mana da abin da muke tsoro akan sa Allah ka amintar da mu shi ya rabbal alamin Allah muna roƙon kai wa garin mu albarka ka zauna da shi lafiya Allah kai wa kasar mu albarka ka zauna da ita lafiya Allah kai wa garuruwan musulmi albarka ka zauna da mu lafiya Allah ta'ala abin da ke gaban mu na zabi Allah ya sa a yi lafiya a gama lafiya Allah kai hannun mu tunanin mu kan alkhairi Allah ba mu san abin da yake shine mai alkhairi ba Allah kai ne ka san alkhairi a goka domin duk gaibu suna gare ka ya Allah Allah ka kai hannun mu kan abin da yake zama alkhairi Allah ka tirsa samu ka tilasta mana zaben alheri Allah kar ka bar mu da san zuciyar mu ya Allah Allah kar ka bar mu da san ranmu ya Allah Allah ka ga tsarin Allah ka taimake mu Allah ka tabbatar da mu a hanyar daidai Allah ta lamu na roƙon ka wannan karatu da muke Allah ka sa ya musu da siran mu abubuwan kiyama Allah ka ba mu lada a kansa Allah ka tsare mana ladan mu karba mu da rushewan aiki duk wanda ya zo wannan masallaci Allah ka bai da shi da salati Allah ka haɗa mu da ladan da ake samu marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya Allah ta'ala ka mana arziki ka taimake mu ka zauna da mu lafiya Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh